ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم ومركز أهل السنة والجماعة وندك ينقل كركدا بن دمغرم جمهوري النجر يومنا ثلاثة sha ɗaya ga wata na safar hijira shekarar dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da biyar ga watan takwas dubu biyu da ishirin da shidda da shin da biyar kai shin da biyar a yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin da ɗaya cikin littafin fikin suna na asiri sabik ganin muna gama duka littayin da muke muka zo wajen magana na aiki muna sa abin aikace muna da darasi na sallah aikace na kimanin minti 27 kenan yau za mu yi karatun minti 30 na fikir sunna in yaso kuma sai mu tseda shi sauran lokacin sai a yi tambayoyi kurin kayan lokaci duka sha Allah. Yanzu za mu tashi mun zo muna magana ta fuskantar alƙibla na maganar wanda alƙibla ta ɓace mishi zai aiki da ishtihadin shi bakin ƙoƙarin shi. In har Allah ya ƙaddara ya yi ishtihadi ya ginin misali ya ɓatan kai, bisan bai na da ƙibla. ya yi sallah misali ba alƙibla ba daga baya ya gano ashe ba nan bai sallah to in dai bayan sallar ne ya gano wannan sallar shi ta huce ta yi babu cewa sake sallah amma idan yana tsakiyar sallar ne to wannan dole ya juya a inda aka gaya mai kuma ba tare ba da ya cire wannan sallah kurin ci gaba zai yi da wannan sallah ko da raka a zalibi ya yi a raka hudu ɗaya ya yi a raka biyu shi dai ci gaba zai da abin da ya sallata baya cirewa wannan shi ne to sai da ya yi magana bayanan sai yake cewa mata ya sukutul istiqbal a wani hali ne fuskantar alƙibla ake ɗaukewa mutum ita kiran ba sai ya yi ba sai yake cewa istiqbalu qiblati faridatun la la la yasqut illa fi lahawal atiya eh huskantar alqibla wata farilla ce wanda ba ba ta mana ba ta saraya ba doke ta sai a cikin halayya da za su zo la yukinan la yasqut ba a doke ma wajibta kana qibla sai a wasu halayya wanda za mu ambato a halin da aka doke ma mutum wajibcin kallon alƙibla ko sharaɗin shi sai ce ya juzu lirrakib an ya tanaffala ala rahilatihi yu'mi da ruku'i wa sujud wa yakunu sujudu ahfada min ruku'ihi wa qiblatu hasb tajhat dabatu wannan magana ce tarjama shi dai kan mas'alar nafila kenan nafila ga wanda yake kan abun hawa abu lagoro an halittawa wanda yake kan abun hawa ya ci gaba da nafila ko ba kibla ba ne wanda yake kan abun hawa abu lagoro ya ce ya jutu lirakib an ya tanaffala ala rahilati ya halitta ga mahayi wanda yake kan dabba ya yi nafila a kan dabbar shi yi wa min ibi ruku'i wasu juda zai ga ishara da ruku'i da sujada zai yi ishara kurin zai ba sai ya kai goshi saman daba ko saman sirdi ba wa yakunu sujudu ahmad min ruku'i zai sun in ya sun koya ta ruku'i to in ya dago za shi sujada ya dan kasa akan yanda ya ruku'i ken sujada ta yi ruku'i ƙasa kadunan ba a buƙatar sai ka sujada akan bayan abun hawanka ko akan sirdi ko akan wani abu ko akan kujera sai ka yi kun ka ishara ruku'in ka ishara ce nuni ne za ka yi kuma in ka ɗago in za ka koma sujada ka ƙara ƙasa akan yadda ka yi ruku'i ya ce wa ƙibalatuhu hasu ta shahad dabatu ƙiblar wanda yake kan abun hawa iya nafila duk inda dabba shi ta kalla ko duk inda mota ta kalla ko jirgi ne duk inda ya fuskanta da yanzu wani jirgi ake da mota ko inji duk abin da dai da kake da saman shi duk inda ya fuskanta za ka ci gaba da nafilanka to wannan magana da yi sai ke cewa fa'an amir bin rabi'a qal رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حتى توجهت به ana ruwa ta Imam Bukhari haka Muslim yace Amr bin Rabi'a ke cewa naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati iya salla akan dabbar shi akan raƙumin shi iya ban hawan shi iya salla shi ya ga iyaye kuma sahabi yace yana wannan salla hasta wajhat bi duk inda ta fuskanta ko ta iya salla nan ba a ce nan arewa ake gusun ake duk inda ya fuskanta yana salla akan abin hawan shi wannan ruwaya Bukhari ya kata Muslim ya kata yace wa zadal Bukhari nan karin da Imam Bukhari iya kara huddo ma a wani hali wannan ruwaya Bukhari ta Muslim ya kata amma cikin lafazin Bukhari ya kara lafazin da yace yumi mana sallar rahati hatta tawajjata bi yace yumi bi rasi kenan iya ishara da kanshi yake ishara kenan kun da kai ake talle ba kai gushi kasa kuran rukuyi a dan sun kuya san dago sujada a kara kasa kadan kuna nuni yake da kanshi amma ya ce wallan mai kunya sanu'un fil makatuba amma baya irin wannan sallah ta ishara akan dabba in sallah ce ta farilla kaga karan lafazin bukhari ya kara maka kaka doka kenan akwai sallah ce a hanafila ne yake din ta fuskanta wannan zamu je kan farilla an hali jama'a wa inda ahmad wa muslim wa tirmizi wata ruwaya daban wanda ita imamu ahmad ya roto haka imam muslim ya roto wa haka imam tirmizi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi wa muqbil min makkah ila madina haythu ma tawajjahat bihi wa fihi nazalat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah al-baqara yace a wannan ruwaya ta wa'annan malamai ahmad da imam muslim da imam tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi yana salla akan dabbar shi ko mukabilin mai makka ila madina ya huto daga makka zashi madina kai nake kallo iya kallon arewa gani ku kaga ya ba alqibla baya amma yana salla akan dabbar shi sace maka min mukabilin min makkata ila madina ya huto daga makka zashi madina amma yana salla kenan wajen madina arewa kenan ba qibla ba wannan yana haka ta samu ta wajen hata bi duk inda ta ya huskanta ya ce kan wannan nema cewa fa'aina ma tuwallu fatamma wajen wula kan wannan mas'ala ce ta nafila a halin nafila ko ina ka huskanta daidai ne can ma fuskar Allah ce Allah ka huskanta can ma ya ce wa an ibrahim nakhari qal kanu yusalluna fi rihalihim wa dawabihim haythu ma tawajjahat وقال ابن هزم نعم برم نقي تنتكي malaman tabi'ai ne yace kanu salun so yake ne kenan malaman su sahabbai kenan sahabbai suna sallah a kan dabbobin su ko a sama ko a ƙasa suna sallah din suka fuskanta kenan ana ne na nafila ba abiyan ya gabata a baya akan ne yake cewa akan nafila ne bane farilla ko ita nafila suna yanta ko ina ne ko a sama ko a ƙasa suna yin ta din da suka suka takuran ibn hazm ke cewa wa hazihi kayatun an sahaba wannan labarin da ya bada Ibrahim Nakhai labarin sahabbai ne ga yanda suke haka ita wa tabi'ina shi Ibrahim anna tabi'in umuman fil hadar wa safar kenan a gida ko a bulaguro suna sallah in nafila ce ko ina suna yin ta magana kenan an gane ko nan kenan an gari da tarjamar da ya maka da iya maganar yin nafila akan abun hawa ɗan baka hawa doki ko raƙumi ko jaki kana kan mota ne kana kan jirgi ne kina kana da dama ka yi nafila a cikin mota din ta huskanta magana kenan nafila ba farilla ba farilla ya akan halin da ruwa sai don baya bayan koma ba mun ƙara bayani a baya na cewa shi mai farilla kanshi a mai bayani inda dama ne iya da iko kuma iya tile da ƙudura da da ƙudura da cewa iya da iko yi kuma al'ilim kuma ya san da ga ƙiblai amma iya da iko yi bi sani ba bi san ko ina ne ba akwai wani iya da hankalin iya hankalin ya san ga kibli amma bai iyawa kaga a wannan halin guda biyu an ɗauke wajibcin kallon kibla abu guda biyu ne sharadi wanda aka ɗauke wa mutum kallon kibla inda ba shi da iko ko bai sani ba ɗaya aka samu an ɗauke ma wajibcin kallon kibla baka iyawa irin sa a yanzu sa likitocin mana yanzu za ka yi mutum wani ɗakin likita an mai baƙe-baƙe a cikin yawa ɗan ɗan mai hannuwan kama baka iya buje baka iya motsi ko ina kuma lokacin sallah yayi za a ta dole hankali an juyo gadan ko kai sallah ba ya ya sun cika a duk inda kake baka iya wani yanzu yake sallaka ko ka baka lahiya baka da mai kama maka ma kuran lokacin sallah yayi baka iya juyo kalli kibla ga kibla ka san zare ka san daga ta amma baka iya ba ka ko kun zo shi wannan cewa muka a baya ya iya amma ya mance wurin ko bai san wurin ba ya rikice ya batan kai to da a wannan halin babu sharadi an dai da kalla ka sallah tai to shi kuma sallar nafila ka sani sarai ba wani mantuwa da ikon da komi amma baka dama ta nafila kai ta ba sai a kibla ba dai nafila ce sai salatul mukarrah sallah wal marid wal khaif wanda aka tilasa ba da san shi ba ko ko mara lahiya ne ko mai tsoro ya ce alha'if wal-mukara wal-marid marar lahiya shi ne mamayen muka bayan marar lahiya kai wanda aka tilasawa da marar lahiya da mai tsoro mai mana tsoro kana tsoro ka ce ma'ana an kai nan sallai ko ka tsaya yinta ko kalli ƙibilai akwai matsala kana tsoron yinta a wannan halin da aka ambata maka ya hana ka tsoron ya hana kallon ƙibilai ana kallo ya ce wannan mutane guda uku mai tsoro da mai da aka tilasta da marar lahiya ya yi juzo lahamun salatu da gila ƙibla an halatta mu sallah ba ƙibla ba idza ajazu an istiqbaliya in suka kasa fuskantar ƙibla ce fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza amartukum bi amrin fa'tu min mustata'ati annabi sallallahu alaihi wasallam zana sallallahu alaihi wasallam ya ce inna muku umarni da wani abu ku zo baki iya uku la yukallifu Allah nafsan illa usaha kenan baki abin da baka iyawa Allah bai dora maka wa fi qawli Allah ta'ala fa in khiftum farjalan aw rukbana halin tsoro kuna kan ahuwan ku ne kuna kan daba ala kullu halin ne to wannan sajan aw rukbana ibn umar ki fasara wannan aya fa in khiftum farjalan aw rukbana ibn umar ke cewa mustaqbil qiblatu aw ghayr mustaqbiliha kenan za a za a yi sallah akan abun hawa ne a ƙasa ne in halin tsoro zo ko ana karbi ko ko ana ji kallo sai ana buga ana yaki cikin halin yaki lokaci yayi ba ya bar san lokaci zai wuta dole a sallah ala kul ko da ana kallon ko ina ne ko ana kallon kibla ko ba a kallanta ganin ana cikin yaki ne za a ci gaba da sallah duk inda ta kama wannan ana cikin halin yaƙi ne fi sabilillah ake magana ko da halin bugawa dole kai sallah don ya karkarwa mana dai sallah ba a sakaki ba a wasa he na ƙara yin sallah sallah zaman kanta take ololuwa bai wa uzurin ka bari kana kallo ta wuta dan kana wani abu inda har an ba wani dama in ya ƙare uzuri ya zo yi da an ba mai jihadi fi sabilillah wannan magana jihadi ba irin namu ne yanzu ba za kwanta daga cikin buru ko kasa wani rami da kilo dubu ka halo makami yakin da takobin tana gittawa mashi na gittawa kana kallo a cikin hadari kake hadarin a hili ne ba nan zama ne ba amma ka ce ya sallah ko ana karɓi ko kalli bala la tamkin wannan ruwa ta Imam Bukhari tafsir Ibn Umar kan wannan aya ta ana kallon an zai salla ana kallon kibla kuma kallon kibla zai salla sai yace kafiyatu sala yanzu nan zai maka babi na magana yaya ake sallar kaifiyatin ya ake sallar yace ja'atul ahadith an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mubayyinatun kafiyatu sala wa sifatuha ونحن نكتفي هنا بإيراد حديثين الأول من فعله صلى الله عليه وسلم والثاني من قوله yace hadisai sun zo daga manzon sallallahu alaihi wasallama masu bayyana yanda annabi ke sallah kuma da siffar yanda yake sallah da anan ma min siffar sallah na albani ko anan ko yace amma mu anan yace wa nan nakatafi huna bi irada hadithain anan zamu wadatu da kawo hadisai guda biyu al'awul hadisin warko min fi'ilihi sassa daga aiki annabi aikace annabi ya magana sallar da ya aikace kuma na biyu min ƙauli daga hada shi daga hada an abdurrahman bin ghanam an na aba malik al'ashari kan abdurrahman bin ghanam ganamun ganamun wasu sagunumun amma fata hakin shi na ganamun ganamun أن أبا مالك العشعري جمع قومه فقال يا معشر الأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم وعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا بالمدينة فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم فتودعوا وأراهم كيف يصلي أي وأراهم كيف يتودع anan dai abin da dogon hadisi ne abin da yake lafazin na makaranta inda yake ruwaya da ta zo ya ce ya ma'ashar ash'ari ya jama'ar ash'ariyawa ishtami ku taru wa jama'u nisa'akum bana ku tara matan ku da iyan ku a wuri guda wa allimakum salatin nabi sallallahu an karantar da ku sallar annabi sallallahu alaihi wasallam allati kana yusallina bi wanda yake mana irin ta a Madina fashtama wasu kaba kenan umarnin shi suka taru kuma wajen ma'au nisa ahmu abana suka tara mata matan su da diyan su yazo fatawadda ya arwala wa aram kaifa tawadda ya gwada musu yaya ne ake arwala fa'ahal wudu'a ila amakini yayi arwalla kowace ba ta haƙƙin ta ga abubuwan ta gaban tara wallawanki hatta idza afa alfai wa hilu da inwa ta karkata wan kasar zill zillat ka inwa ta kare ta lankusa ka da ta yi ka inwa ta ta bayyana hili ta lokacin sallah kenan yace qama fa'adhan ya tashi ya kiran sallah fasaffar rijalu fi adana saf maza kenan manya suka yi sahu a sahu na kusan liman wa saffar wulidan khalfahum sahu na yara a baya na maza wa saffar nisa'u khalfal wulidan mata suka yi sahu bayan yara summa aqama sala kuma ya tada ikama ta sallah fataqaddam ya shiga gaba farafa yadayhi fakabbar ya daga hannuwa ya kabbara faqara bi fatihatil kitab ya karanta fatihatil kitab wa suratun yasruha fatiha da sura yana yin sa a boye summa kabbara kuma ya kabbara faraka'a yayi ruku'i faqala subhanallahi wa bihamdi salasa marrat ya subhanallahi wa bihamdihi su summa qala sami'a Allahu liman hamida ya dago cewa sami Allah wa liman hamida wastawa qa'iman yadda yadda a tsak summa kabbara kuma yayi wata kabbara wa kharra sajidan ya hadi ya kai goshi kasa mana ya sujada summa kabbara sake wata kabbara farafa ra'sahu ya dago kai daga sujada ta farko summa kabbara ya kabbara kuma dai fasajada ya sake sujada ta biyu summa kabbara ya ta kabbara ta tasawa fantahada qa'iman ya meke tsaye yace fa kana takbiru fi awwal raka'a sitara takbirat an gani sahaba wannan bai baya kabbara da a kabbar a raka'a ta farko كبر شدي وكبر حين قام إلى الركعة الثانية يكبر لوكة تاشي زوا ركعة بيو هكذا يي انزي يا مكا صفة ركعة قدا يتي فلما قضى صلاته أقبل إلى قومي بوجهه ديك آري صلش قبالها سيجيو يكلم متاني تهزكش فقال احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي وكياي كبرون دني كسان كياي إرن إن دني ركوعي وسجدتا فإنها صلاة الرسول وانا سلم لنا صلاتي التي كان يصلي لنا كذا ساعة من النهار أو لوكتين أو لوكتين سالي أزور مسالي أديدي والحق كيمن إتا لوكتين أرانا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته النبي قال صلش ودي مسكنه aqbala ila an-nas biwajhihi huskanto mutane da huska shekalle su fa qala yace ya ayyuhan nas ya ku mutane sama'u wa aqilu ku shurara ku hankalta wa alamu ku sani anna lillahi azza wa jal ibadan laysu bi anbiya wala shuhada Allah mai girma da buwaya iya da wasu bayi ba annabawa bane ba ba shahide bane ba ya gabituhum al-anbiya wa shuhada alama da rasul amma annabawa da shahidai suna gurin suna begen wurinsu da suke da shi wa ƙurba min Allah inda suke kusantar Allah makusantar Allah ne annaba ma da manzon suna bukata wurinsu fa ja'a rajulun min al-arab ana nan sai ga wani mutumin daji wani balaraba kauye ya zo min qasatin min qasatin nas daga can ma'ana kamar cikin mutane da daga can karshe ya zo daga ƙarshen mutane wa alwa bi yadi lamai daga hannu kamar da kanka nesa ne daga hannu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya nabi allah ya annabi allah nasu minan nas laysu bi anbiya wala shuhada ya ghaibatu min anbiya wa shuhada alama dalisin wa qurbi min allah na'atuhum lana ta yazo la ce mutane da ka ambata ba annabawa ba ba shahidai ba annaba suna gurin wurin su da shahidai da matsayin da suke da shi da kusantar zuwa ga allah ina'atuhum lana anan mana ka musu ga mu yake shaga musu ka ga musu fansu ka siffanta mana su ina tuna ka siffanta mana su ce ina tumu lana ka siffanta mana su kasuru wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da su Allah arabi sai annabi huska annabi ta yawal wala annabi ya horin ciki mana yawal wala ya fara'a kamar da ya ji dadin wannan tambaya ta wannan ba kawai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace hum nasu min afiya min min afina nasi ne ko na kuma yasa afiya ya ya kuskure afina nasi eh afina na afina nasi ma'ana hum nasu min afina nasi daga finu ne alfinu mana abin da ke mana mutum da san ko ba san kowa mutane ba san ba san mu daga naka zo ma kenan kowa zo ne mutane kowa ya zo ne mutane na wannan wanda ba ba sanannu ba wannan wajil qabail kabilin ma ne suke ba kabilin su ne ba kun ba san juna ba amma addini ga masu lamin tusallimi bainahum arham mutaqariba ba wani zumunci da ga masu mutane ne wanda kowa bai san kowa ba kuma kabilun zama daban-daban amma kuma lamin tusallimi bainahum arham mutaqariba ba wani zumunci da ya hada su amma tahabu fillahi wa tasaf suka soyayya dan Allah suka hadu dan Allah yad'u Allahu lahum yawmal qiyamati munabir min nur sune Allah yake ajewa wani minbari na haske fa yajlisuhum alaiha ya dora su wannan mazamni gobe kiyama fayaji alujuham nuran wa sayabum nuran kuskokin su zasu ka haske to su tana haske yafza'un nas yawmul qiyama wala yafza'un mutane za su hurkita gobe kiyama su ba sa hurkita wa ma'awliyaullah wannan su akila waliyan Allah alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ba sa tsoro ba sa bakin ciki rawahu ahmad wa abu ya'la bi isnadin hasan haka hakim ya ce sahilu sanat amma malamai masu bin diddigin ruwayar kama albani haka amur shakir haka hafiz bin hajar sun yi magana haka wanda ya jibi kamar ta hakikin wanda wannan ya yi wannan sha'abar annawud kan sunan imam ahmad duwan sun yi magana kan ruwayar tana da matsala wajen inganci daddin da hadisin ya kai kawo akwai shahar bin haushab ma'arufi ne da sai aka ce iya da hadda mara kyau kuma akwai tarabat cikin ruwaye shi dai a takaice dai duk malaman sai sa ambaci wannan manganin na inganci ba haka bane ba ganin kamar dai zanku Imam Ahmad cikin sunan Imam Ahmad Shaibu annahu ta yi mai taqiqi haka Ahmad Shakir haka Albani kan wannan hadisin ya magana a tafsir manhajar ya kawo shi hujja cewa shi wannan wannan sharibin haushabkin iya da matsaloli na wajen kiyayewa iya isal iya za da oham a takaice da ruwaye gaskiya ba ta da inganci bangaren inganci Allah wa alam wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala dakhala rajulun masjid fa salla thumma jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusallim فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع ففعل ذلك ثلاث مرات wani mutum ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam yawa annabi sallama farar da alisa annabi ya maida mai sallama annabi da ya maida mai sallama hijab irji da mutum zan waye shigo masallaci sallah kamar an zauna ka shine shigo masallaci yayi sallah to sallar da yayi bayan ya kasa su muja ila annabi ya zo da annabi sallama kamar zo annabi sallama zo da annabi sallama zo da annabi sallama annabi sallama annabi ya maida mai sallama sai annabi ce mashi irji fa salli ko ma kai sallah domin fa innaka lam tusalli ba kai sallah ba ala sallah ce amma nace ko ma kai sallah har yanzu ba kai sallah ba faraja'a ya koma ya saki wata sallah fa fa'ala zalika thalatha marrat haka hidi su uku ya sallah ya dawo ya annabi sallama annabi bai sallama annabi ce ko ma kai sallah har yanzu ba kai sallah ba hidi su uku anan ne bayan uku aka ce ba ta yi ba hanzu bai sallah ba kina kun ya bi buga da gurin sai ya ce wallazi ba a taka bil haq ya ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ma husna gairha gairha za ban na iya wata sallah sama da wannan bakin na kware kenan fa alimni zuke ne na ma zuke na a karantar da ni a sanar da ni ya zai qala annabi ce mishi idza qumta ila sala in ka tashi za ka yi sallah fakabbir ana da yana lafazi da yawa ne ya ce kai kabbara ta harama kenan sun makara ma ta yasara ma aka bin alqur'ani ka karanta abin da ya maka sauki na alqur'ani kaga an ba sharadin fatiha ku zaku abin da ka iya sun marka kai ruku'i hatta tatma'inna raki'an ka nutsu a cikin ruku'i don shi ne matsalar shi sun marafa ka ɗago daga rukui hatta ta atadila ƙa'iman haka mai tsaye cak ko ta gabata kuma wurinta ka tsaye cak sun masu jud kuma ka sake sujada shi ma hatta ta tama in sajidan ka nutsu a cikin sujada sun marafa ka ɗago kai daga sujada shi ma hata ta tama inna dalilan kare nutsuwan ka zauka zauna ma ka tsan jima a zamane sun masu ka sake zuwa sujada ta biyu hatta ta tama inna sajidan ka sake nutsuwa cikin sujada ta biyu kana siffar sallar ka guda ko yace sun mafa'al dalika fi salatika kulliha duka sallar ka haka zaka mata rawu ahmad wal bukhari wa muslim don hadisi ne yusamma hadisin ana mai ana mai suna hadisin hadisin mai munin sallah ana mai sallah mara kyau dan wani almu ya so kama nan kenan mutum zai yi sallah in dai ba yanda aka ce ba bige bige sallah ba sallah bace ba amma ga sallah ana sa komai cikin tsuwa bayan ka bara tarama ka dan ka daga hannun ka yi rukuyi bayan ka kai karatun ka kare ka yi rukuyi ka yi rukuyi ka nutsu ka dago ka meke ka je sujada ka nutsu ka dago ka nutsu ka koma ka sake nutsuwa ta kwan duka sallah kenan ko sallah ana buƙatar haka a mata kabara a mata karatu kuma a samu nutsuwa a rukuyi a cikin sujada da daidai da mekewa bayan rukuyi da bayan sujada wannan shine ba ta wannan hadisin da ya shahara ta hadisin mai munin sallah yace hada jumlatu ma'rad fi sifat salat min fi lillahi sallama wa qawli wannan shine abin da yazo a jumlace abin sifat sallah na sallama ai a aikace da abin da ya hudi wa nahanu nafa'alu zalika haka kamata mu mai sallah ma'a tamayiz bainin fara'id wa sunan za mu kawo bambanci tsakanin farilla da sunoni kenan nan wannan shi a takaice da kiran wannan hadisi da makaranta a takaice shine hadisi na a aikace da hadi yanda annabi ta yi sallah shi wannan nutsuwa to ganin mun ce muna da hadisi muna da siffar sallah a aikace za mu tsaya akan wannan littafin bakin nan sai mu dasa da wancan darasin da aka yi sallah a aikace mu dasa duka bakin wannan littafin za mu tsaya da shi sai ran satin sama sai mu shiga farlar sallar sallar insha Allah yanzu kenan sai mu tsaya sai tambayoyi kayan lokacin da muke kayan zuwa lokacin sallar insha Allah sai suka tsaya kenan sai inda musta musta tambaya sai tambaya kan wannan ko kan wannan abu da kayan lokacin zuwa zuwa 8 da minti 10 za mu tsaya ayi sallah insha Allah وعليكم السلام نعم ها wannan mas'ala ce na aka ta wai mutum ne ya yi wankan juma'a game da arwalla zai iya yin juma'a sallah da wannan arwalla mutaka ganin nasu ya tabbata gusur juma'a da gusur janaba haka na ce nasan hadisi ne to tun da kuwa mai kamar wankan janaba ne kenan zai iya yin kambacin arwalla kuma ganin cewa nasi tabbatacce usulun jami'in wata wajibin alkulli mutalimin kin wannan bayan haka irin wani abin kullum malamai sukan masa kwalluwa ko sabanin kan fa'inta a to ai tun da wankan juma'a akwai sabani wajibi ne mun sunna ne kaza kaza to in ka zo yi kai siffa ta wankan janabal wanda yake na tare da alwallah kai zai fuka matsala yanzu kuma me da ka alwallah ne in ka zo ka fara arwallahi inda ake wanka zama arwallahi sai ka yi wannan ka zo ka wanke wurin al'aura ka da kyau ka wanke ka yi arwallahi cikakka kuma ka zo ka wanka sauran jiki gaga shi kenan nan dai ba mu taba ka arwallahi ko shi kenan haika haka nan kurin sai ka yi gaba da sai ka yi wankan jirawa bai zuba arwallahi to zai maka ya maka wankan juma'a kuma ka sallar shi sai ni wa alaikum salam ha eh To, cewa wa yaro da ake ka bayan liman, kuma liman ya ce yaron bai fita daga sahu. Wannan kudu liman kin, ce sun mai yasa da kana, ce ƙa'ida annabi ya ce ba a sa yaro a gaban sahu, da yalin nemin kudu alamar Nuhu annabi ce. Na ga Ubay bin Ka'ab a yakace wata ran ya zo sharan mama kadewa ne haka ya da wayan shi ma da idan ya hada abin baya girma ki ta abin ya ci mere yace ana sallah yanzu ko an jani daga baya ina sahun gaba yace an jani shi ido na da daga ido na rihi ta haushi waye bashi da kalli kun an fudo shi gaba daga cikin sahu da kare sallah ubay yace mishi yaro haka annabi ibn umarni haka ibn umarni mu dogo mu shiga kaga nan aga kenan aikace annabi ya umarni a sa manya ta masu hankali ba lagai a bayan limu ga yaro ba to amma yaro iri-iri ne akwai yaro mumayis misali yaro ya ba bakwai baya ya shiga hankalin shi iyaye ma yaran iyaye liman kima har da ƙur'ani ana samun hakan to kaga yin wani gaga an kore shi ka gani amma yaro ƙarfi ko yaro shi kawo uku hudu biyar da musu shi da sahu gaskiya bai dace wannan ruwaya ɗaya mana ruwaya eh eh yauwa iya magana cikin ruwa da makaranta ta abin malik ta cewa ya yi sahu na maza a gaba na yara a baya wannan iya kwatanta cewa kenan za a ma yara sahu a baya a'a kamar cikin tawon min albani ya kawo na mas'ala inda ruwayar ta inganta shi za mu kawo hujja da ama yara sahu a baya su kaɗai sai ta wasan su da masu arziki zai rafi ba ko ya ce tun da ruwayar ba ta inganta ba ba a kawo hujja da shi a sa yara a masa hunansu na musamman a baya ruwa ba ta inganta ba rashin ingancin ruwayar ya sa wani hukunci ba za a yi shi ba sai dai a sa na ce yaro abin da zai yara a sa tsakanin sahu sahu tsakanin sahu ya kasa su ya kare su amma duk da haka ba kasa bayan liman kai tsaye gana kenan na'am na ka tana da kwanu daga can a ga wancan bayan ka ya fara a zo ku sabanin cinka ne ko ka daga murya eh ana yin iya magana an yi jami'in a zuhurin la'asar akwai rawatin a yana ake rawatin kayan a zuhur bayan a zuhur ko? amma ba rawatin bayan la'asar duk da akwai nafila aka abita zuwa ba rawatin bayan la'asar gaskiya Allah yau ba a zaka kala ayi la'asar an kare ok ne? tun da ayi la'asar an kare kenan ba magana ita kuma bayan la'asar babu da bayan la'asar bayan la'asar amma akwai nafila da ka abi da tabbata wanda ake sabani kanta eh inda kasar wato ce na'am eh eh ana sallah liman arwallashi ta warware kuma na bayan liman masabuki ne don wasu kwallowa ce ta malamai sai ta tsaya sallah kuma suke bayan liman ba su ba su kawo sallah liman ga liman ga wai liman shi ran sallah liman shi so da wasu liman shi ran sallah ba ma zuwa tun sallah ba ma ma wurin shi a takace mu je dai in ma yau kanin dai ba matsala bace ba ba matsala bace idan liman dan ka sa yawa alalamu ba mu ga alalamu ba alalamu alalamu hawo ne jarba ma ka gane arwalla ta warware hikima da sunna ta kawo ruwa ta inganta in liman arwalla aka ce kai alama kamar habo ne in ma ba shi bane ya girki hancin ka ba no kamar juya kun ka jayin wanda ka sashi me wadani to in malalamu kai da takace dai muna magana musabuki ya zama liman an mashi ka da farka bi in aka zo misali mun zo mun zo a cikin sallah kaga ta masa kwalluwal ina sauran mamun da ake magana hukunci akan su wanda suke ba su kai ba ka gani duka zai wasa kwallo ce to kaddara dai haka tawaka an sa masa buki in yazo shi masa buki misali ya samu amma sharaka daya liman araka ta ta hudu ya sa matsala arwala ya huta shi masa buki zai aiki da sallar shi in yazo inda ta ku ta kare ku ku zamana shi ya ci ko tashi ku je kuna kuna tayya kuna addu'a in ya kare ayi tayya sallama shi kiran ko tashi haka haka ake eh kamar shi albani rahimahullah iya ana kana iya ce kaman ya kace kana iya ma ungu sanan ku kare maku sallama kuna dama ku to amma abin da ya zama abu sai ku tsaya raka raka'a misali eh ya kace liman raka'a uku yi da ku shi daya kai da shi in aka ci in ka ta dayan wannan ku zama za ku na tiya kuna addu'a kuna kuna ban sallah ban ta yago shi zai ci ku in ya ci ku gaba daya kare limamin ku ne lokacin da ya kare sallama kuma ku sallama shikenan shine matsala a faka ake Na'am. Na'am.
a bayyane da a cikin sallah. Wai akwai bambanci wajen na tsawon lokacin da muka sa. Abin da na fahimta, idan ana sallah a bayyane, sai ka ga fatiha mutum ya sa wani sai wani talatin kwar ne a ciki. Amma zaɓin da za a yi akwai sai ga mutum da kiri ya yi wanda ce ko goma sha biyar ko shi. Ko ne
To, wasu na kawo gaskiyar magana, ƙa'idar ƙira'al da madakir da ungunna ce in menene yadda yake a bayyana a kwata asirce. Wasu na kawo wani akwai ɗarmi da gaskiyar magana dai. akwai da yawan suke gaskiya koyi suke ba kala abin kamar ba a jin abin haka kawai nan da na abin ya wuce misalin sai ya minti biyu an ana jin shi wallahi wani mutum yayin bai ba jin shi ni na jira ba na ga na lissawa bai rabin ma mutum ka nan gaskiya ko da ba jin ka za ka yi fatiha kyakkyawa gaskiya tun an ta ba ta mutane basu amma kwarai suna sakaci ne kan bin kaidoyin kira'a dan asirce ne kurin kurin sai buga kurin Allah ya sujada sai rukuni gaskiya ina kuma gaskiya duk ina mun sai ina abun iya matsala gaskiya duk da mun ji mun gaskiya ina jin dan musa kan abun gaskiya ka je an bayyana ne kana jin madda ko ce karun da ko ce karun da to kun da akwai zaka ci tsaba ka ji amma daga asite ne sai ga bai rabin mutum wallahi bai rabin mutum mutumin da yake yana bayyanawa me yasa masa dalili ne wannan ya kamata gaskiya sun dimo mai da yawa gaskiya kuma ma haka nan fa'idar abin kama ma muka dama su ma sifatiyar mu ko nan ka ga fa'ida ma muka su ma sifatiya ka ba su dama amma wuf wurin ka kare Allah wani sa ka yanka abi ya kare aya bi ka karanta shi ya kare sifatiyar gaba daya amma iya iya bayan kace kaji tsabla kaji gaskiya na da wata kuma gyara gaskiya wani abin da yawa ana jan shi ko ya wuce mutan saman jajan mamu kan da wasu limai masu tsaron abin za ka mata a dan jata da kyau a jata inda ake bada gaskiya Allahu alam na wa alaikum salam wanne Abdullahi eh Ay, Abdurrahman. Eh. Dami, da baban kun, da sallah, a ai dalilin magana guda a cikin hadisi, sai aka maka hadisi guda a duk hadisi ne, amma mu a nan a wani rakun akan magana sun fa sallah da ita a salama. zama ku sallah yadda annabi ya sallah inda ya garin kaza a lokacin kaza shine dalilin shi aka samu ƙarin wasu a wurin bisa bisa alaka masa sallah gaba daya mun da magana ruwa ya bata da inganci kuma na
sai aka mai da su to ya tashi ya ƙari da kika san da shi ba a yin wannan matsala ce da mutane ba su kaga me ya matsalai misali yanzu wajen zaman harko ai akwai su istira ko da meyinta haka zama raka ta uku akwai su istira to aka samu lokaci neman sai ya mance sai ya zamana akan zama wurin zaman harko ko na uku to nan in zama ne kaɗai ko da bin su istira a ran salbi haka misali in yayi sai ya zata tashi da kamar da nake ni irin tashi nake kabbara ki baka ga wani zama sai misali ko to kaddara liman manci ya ce he zama na raka ta daya ko raka ta uku mataka bai tahiya ba a siffa sallah ya kare ya kare wannan sallah wannan zama da ma kushi bidan sai muka awo bai niyya ba he niyya da ma kushi a ce abai ne zama ba ne ya tashi shi ba ne wani niyya ce ba ne ya tsara bai amma me dai wani abu ne ana su da sawi dalilin kayo wani ƙari a sallah haka mutum tambaya mai ƙari mai ya ƙara wani abu a cikin sallah ko zai ce maka eh an mutum sun ci tsara kenan tun da akwai wannan sunna ci tsara ko da shi bai yi yanzu ya yi akan mantuwa me sai misali ka ɗauka fifikin malikiya na aka dare da yake magana cewa manzar suratan manzar suratan sai sai rakatan ukhrayni wanda ƙara sura raka bi ta ƙarshe na kita falasha alai shi mai malikiya ko bai sai ce ba komi da da annabi sallallahu alaihi yakan ƙara sura raka bi ta ƙarshe amma ce ko mantuwa kai kada baka yi niyya ba da mantuwa ne kai yace ba kabili ba ba su jira sawi da abin nan akwai shi wala abin ba ko sai kana abubuwa gaskiya magana shi zaka mutum yana magana tambaye shi ya sara ya da tayar da ta tuka da ta shin nayi wani kai a sallah tunda bai yi kai a sallah ba ne sai sai sawi amma ya zo ya har tahiyya to karin tahiyya ce dalilin tahiyya sai ka sujira bani shi na kuma amma mataka bai sujira ba daga zaman da kai bisa ba ya tashi bi bi tahiyya ba kin ma karin da ya sallah wallahi wallahi of the norm akwai wani abu da muka saba yi in sama ni dai sai dalili sai na so a samu dalili zina tambaya assalamu alaikum salama kai daga shigo salama ba salama a tambaya kurin ba na tambaya kurin nuna ba ana yin shi da ne muka dalilin shi ba ko da zai zai mutum tambaya assalamu alaikum ana salama haka a tambaya kurin ina tambaya ana yi mutum ba dalili sabon sabon salama haka bai cin hakin sabai haka nan sai tambaya sai assalamu alaikum rasulullahi ana salama lokacin da aka zo amma ana karatu kullum haka za ka yi kuna tambaya wannan abu ne mun saba shi amma babu wannan bakan shi gaskiya eh eh ha eh kuma eh yawa akan muna dan wancan nafila ko da dama kana iya kallon ko ina annabi wani lokaci haka na fila kanta wani lokaci ya ka kaman kana sun sufa sallah wani lokaci na fila kanta iya wasu kibla ina kabar harama a kibla kuma ya kama hanya amma ita farilla matuƙa ba wata darura dole ka fuskanci kibla kai to amma darura ya mana misali babu damar tsayawa zan misali kana cikin jirgi za a zo Nijar an yi yamma kun ji da kake dama kaga baka dama baka dama inda dama kana yi da bana na hau kujera na jiwa na kallo na kallita na gurfanin saman kujera na kalli kibla da sadin ina dama in a cikin jirgin yana zan na kan kujera haka na kalli kibla na sallata ba tsaye ba a sarkan kujera ta fana amma haka na gurfanin zama na sallah to amma bai wa inda bai wa kenan da ka yi ta kofarin da ka yi ta na ka samu dama yi eh na eh eh ai azkar na masa ina kace azkar ce ai azkar ta kai na masa azkar ta kai na masa ko kiran a mun masa ne me da kamar me wani azkar in azkar kin masa ne kenan akwai azkar irin su wannan tunda masa ne ba ba mu garba kiya cikin masa kana irin su eh amma misali na dace misali bayan magariba za a yi wannan kayan ka canza zama kenan bayan magariba za ka yi su an ha za ka yi su ba ya sha babu wannan inda na kankan zamani kama wanne yanzu sai ta tasiri misali da ake kabara 30 da aka safana subhanallah 33 to 60 na da aka yi shi na kai to wanne ne da azkar ka zakai kai guda ya isa maka tunda yanzu ba isa zakai kai yanzu azkar ka 33 to na yi magana na isha biyu saban ya ga lumka biyu zakai wanda aiki haka zakai na bayan isha zakai su halaka da zakai shin ta ba farkin nasu ana kinsa azkar na masa kana yin sa ba bayan nan su ana azkar na masa kana yin sa bayan sallah isha kana yin sa ina tsakakin farkin nasu da ake karanta su amma ta tabi da ake zatin da uku ba ta zai sallah biti ne ina limka su amma ma auzar da ake kan zakulu da wani kana yin su ban sallah isha kana yin su eh
nan ga bangare na nan bangare na sai aka gaba da sarrafa aka ga aka sai da ya aka yi ba a gaya mu da nan ce na sa jiki ya damu noma wani sa'i sai aka ga aka yi aka da aka ce duk wanda ya yi noma wani wuri kun ba wannan ba wannan aka sai da kan kusa eh
Thank you. kuma yanzu daga baya na sai ina aiki cikin bangare na sai aka aiki aiki aiki wannan ga kashi wannan wannan bai ka cire shi ka tsira shi ai ba an gani ba ji da wanda ya noma shi kana eh ina ce wani cikin da shi ya sa na noma shi na shaida kuma cikin da sarki ya ce wani kana
eh Thank you. to daga ba sai zuciyar ta mai zai ko taba zuwa wannan wurin kwanciya ko ko ba taba zuwa ma ya ce to kai ka san ka samu na ka da ko ko na gari kuma inda wa ne gwada ya ce daga nan su ke kai ina kai ruwa kai shi inda ku ni ba za ka rika amma sai ina kai ruwa ko kuma shi ko gwada mai ce wani amma ga abin da ta kasance kuma daga ba sai kuka ce a kudu ba ta fi sanin mace.
mene Kudu ba an yi shafi sanin da kudu da ta fi kudu da ya fi da nan. Ta ce yau ta shi da rai kun sai nan ku kuce an yi kudu ba ta sai ba iya lokacin nan. Ko ku kuban ya ce a kare kuban ko wanda ya sa ta kai da ya ce a kare kuban. Ta ce gaba ta yawa kudin na wani. Ko wanda ya sa ta kare da ya ce. Zai da gina a wani rashin.
to yanzu me tambaya ka me yake tambaya magana laya da aka yi sa Ina iya noma ku.
yawa ka ji duka al'umma annan ke a takaice gonar shi ce kur gonar ka ce aka zo aka yanka sarki ya yanka ya saida kuma aka sa laya ko ka noma akan laya shi ne kur magana shi ne yanzu misali kur mutum ya zo gidanka ce wannan gidan ko ka zama akan laya ya zama laya wani shirme ne wani shirme ne dama kai ba shara bace ba ba ruwa Allah- ba ruwa Allah na abu shirme ne dama na zai mutum haƙƙin gidanka misali a zama gidanka ne kai ciki ko wani gidan ko ka shiga kan laya ya zama ka ya ka shiga ya zama laya ta kama ka babu wannan shara babu wannan wannan ya saba ma Qur'anin ma zalunci ne wani bai sai da kayan wani wani bai sai da haƙƙin wani ba sai da kayan ka kuma a ce ko ka shiga kan laya dama laya dama shi mai dama wannan kulubuna bayani sa laya a addini bai cikin addini Allah ce ta da magarawa da man ganke amma shi daga daga Niger nan mu kai musu da ka to kai san sallah Nigeria ko a Kano san an kewa laya ko a gasa nan hannaye mu musu ta ba in ka tsaka suke ta sai laya da man bai cikin nan mun ta ta mun da zama nan girgiran gidan shugaban ga cikin sarki ko duk malama ce ku kawo mana hujja na a ta sallah babu mu dogara babu babu suka yin dubu akar dubu suka saka wa sati biyu suka saka babu hujja sallah da ba al'ada ce kenan ku akan haka an sani abin da Qur'ani ana tabbata na rantsa da Qur'ani kan kaza ne akwai ibnu Mas'ud ya ka haka ana irin zuwa Qur'ani amma a ce wai an sa laya ada abu da wazi yace don ne zuwa kan laya don ne shagi akan laya ba abu da wazi ba da ya sa laya kura an kare ada ba ba a hausa wazi kura ta don ne zuwa kan su akan Qur'ani don ne shagi kai akan Qur'ani ba an kare ba ga ba shirme ne ba cikin ba cikin shari'a ba ruwan shari'a shi wannan eh bai cikin shari'a na haka ba a naka shiga ruwan gonan ka dan sa laya eh wa alaikum salam ha ha eh mm ana haka da mana mana ba tambaya bace ba haka wanda abin mata da man ladanci ai mun muka yi ladanci ya ce hewan ne gaje gobe ba yakin gomi ladan ibada ce mai muhimmin gaske kun fadar liman ta ta ladan ta liman ma ma ga ruwaya ba ga kama ruwaya ta fadar limanci amma ruwaya ta ta fadar ladanci abin nan muhimmin gaske ne kamar sai a kula shi gaskiya hakan ya da kyau ina ga lokaci ya kamata a kiran sallah
Abu